ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد محمد كما وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحسن عز وجل وخير الهدى هدى محمد وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da watan biyar dubu da da ɗari hudu da ashirin da biyar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya zo takwas da watan bakwai dubu biyu da hudu. Shi gaba da karatunmu na alkifa da ta'arifu hukukin Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Makasudin rubuta wannan alkifa abu biyar ya sa alƙadi iyar ya rubuta wannan kitab da saboda kyakkyawan niyyarsa wajen rubutu da kyakkyawan manufansa a kan littafin Allah ya zangar da littafin nasa tare da cewa yau dinnan da muke karanta a kiɗa alƙadi iyad yana kwance a cikin kadari shekara ɗari takwas da tamanin da ɗaya shekara ɗari takwas da tamanin da ɗaya da rasuwan alƙadi an haife shi a shekara ta ɗari hudu da saba'in da shida ya rasu a shekara ta ɗari biyar da arba'in da hudu yau in ka lissafa yana da ɗari takwas da tamanin da ɗaya ɗari takwas da tamanin da ɗaya a ƙasa Allah ya masa rahama babban abin da ya dogara da shi ko kuma yake ce wannan a cika ta karantar na ɗaya shi ne al'imanu da anna muhammadan rasulullah hakika su tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wanda iya da ƙara yarda wanda ko da ya musulunta ba to ya musulunta in ya karanta wannan littafi na biyu tasdiqa ma fi ma akhbar wannan zai sa ka gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama akan dukkan labarin da ya bayar wanda ka gane da wanda baka gane ba wanda ya zo da wanda zai zo da wanda ya wuce hubbuhu akthar min hubbil walidain wan nas ajma'in wani ta ta uku ta rubuta akifa shi ne tutawa mutane kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanta yadda yadda muke son kanmu da iyayenmu da ƴaƴanmu da matanmu da shehunanmu da malamanmu da masayafinmu da dukkan wani mutum da ke faɗin duniyar nan tun daga annabi adam har ya zuwa ɗan adam na ƙarshe wanda daga shi ba za a ƙara ɗan adam ba duniya za ta tashi sai mun so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa kowa da kowa har iyayenmu da suka haife mu manzon Allah ya ji mu haƙƙi haƙƙin manzon Allah ya tuna su a kanmu haka da iyayenmu za su ce mu yi kaza annabi yake ni kaza za mu wanda annabi yake ni mu ga iyayen mu hakuri cewa ba za mu bin ku ba ya ku iyaye masu girma masu daraja masu alfarma tunda magana ku ta cika da annabi annabi ya fi ku aiki ya fi ku daraja ya fi ku matsayi ya fi ku girma a wajen mu to balle kuma shehin mu malamin mu ko abokin mu ko matan mu ko ƴaƴan mu ko kuma wani mutum da yake yana da haƙƙi a kanmu na kusa ko na nesa wani abu na mu'ida a cikin kuke tutawa ibadatullah bima shara'a wanda ya karanta a kifa ya fahimci sakon da suka ɗauke da shi domin da zai ƙara bauta wa Allah ba sai da sakon da manzon Allah ya zo zai gane cewa in ka tafi manzon Allah ka kama ya asara zuwa duniya kawai kuma ka yi asara komawa lahira wannan abu na biyar ta'atuhu fi ma amara wajtuna bi ma naha wa jagal za a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da yake a yi kuma za a nisanci duk abin da yake a nisanta domin a cikin haka ake samun arzikin duniya da arzikin lahira abin da wannan littafi ya tattaro abubuwa hudu ne al-shama'il abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallama dalailun nubuwa abubuwan da suke tabbatar da annabtarsa al-qasa'id abubuwan da suka shafi annabi shi kadai suka kebance shi daga sauran al'umma fada'il wasu darajoji da martaboji waɗanda ba wanda ya so shi sai annabi wannan shi ne abin da wannan littafi yake karantarwa yanzu za mu shiga cikin al-qasd al-khamis fasahatu lisanihi وبلاغته صلى الله عليه وآله وسلم wannan littafi wannan babi na biyu da muke ciki alfaslu khamis yana karantar da mu fasahatu lisanihi wato jalaka da saukin harshe a fasaha da iya magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa balagatuhu da kuma balagarsa wanda suka karanta littafin al-balagatul wadiha wanda ake karanta ma yan sakandare mai farko littafin ya faɗi wasu sharuɗa guda hudu na fasaha yace kalmar fasaha dama tana nufin bayyana ana cewa afaha kalmar idza zahara a cikin ta bayyana in ta waye gari kamar da dan nan Musa annabi Harun yake cewa a nan Musa yake cewa ta kan wata huwa at-tajmi ni lisanan fa alqulubu ma an yusaddiquni to ya fi ni fasaha harshe ya fi ni iya magana ya fi ni zalaka in yana magana a tsarara ake aji da haka dan uwanka yake faɗan wannan a kan min lisanin ya fi su kaifin harshe ya fi su iya magana ya fi su kwarewa cikin iya magana a kuma azanci wannan shine abin da dan uwansa annabi Musa yake faɗa a kan dan
أن يسلم التركيب من ضعف التعليم. نبي أن يسلم التركيب من تناقض الكلمات. كما أن يسلم التركيب من تعقيد المعنوي وأن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي. ولم يكن طريقا بلاغا. أسلوب من مجرى كما إيه أسلوب. akwai al'usulub ilmi akwai al'usulub kitabi akwai al'usulub adabi sana anatul mabalaga guda uku ne akwai ilmin bayan akwai ilmin ma'ani akwai ilmin labi duka abin da ake so zai kai magana a gane cikin ajanci da fasaha to annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan fasali zai karantar da mu fasaha da kwarewa da iya magana da Allah ya bashi wa amma fasahatul lisan wa balaghatul qawli yace kai iya wato fasaha harshe da kuma balaga a cikin magana faqad kana sallallahu alaihi wasallam min zalika bil mahall al afdal manzon Allah yana matsayin da yake kusa da dacewa wal mawdu' alladhi la yujhal kuma yana da wato yana matsayin da ba za a jahilci wannan ban an bi tarihin sa salatata sab'in ga shi da tantin tabi'a a cikin magana wato magana sa yana cikin sauki kuma cikin fasaha sai da ji yana ganewa ana ita take wata kwarewa ta annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana magana sai mai mai kama ko uku domin yana magana ne da mutane iri uku akwai almutawaffifina almutakawwifina akwai almutawaffifina akwai arrakibin ana akwai yan ajin farko wanda da an yi magana suke ganewa akwai wanda sai an mai mai kace biyu akwai wanda sai an mai mai kace uku to dan kowa ya zama na annabi ne kowa ya gane magana annabi sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi magana kuma take idan ka ɗau alƙalamin annabi yana magana za ka iya rubutawa yana rubuta kamar yana da kuɗin laɗi ne za ka iya ɗaukar alƙalami yana magana sai kana rubutawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bada'ata man wa bada'ata man zu'in da kuma wato bada'a wato ƙwarewa wajen wato ciro kalma yadda zai fito da kalma daga bakinka ko da zai tsago ta ko da zai ciro ta ko da zai faɗe ta za ka ga akwai bada'a a cikin wannan wa ijazu maqsidin da kuma takaita mayan kan magana wa na an zai yanke magana an zai shiru aka ga yayi shiru a inda ya dace in zai tashi kuma sai da ya tashi an da ya dace annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɗauko labari mai tsawo wanda har jama'a za su gaji da shi ba kuma zai tsaya ba zai tsaya a gurin da za su nemi ƙarin bayani da yawa ba yana da usulubi kusan biyar a wajen karantar da jama'a wataran bin kawai a baki zai karantar da su wataran bin fi'il da aiki zai karantar da su wataran bin kawai wa fi'il da hada da aiki wataran bin isara yuni kawai zai yi kamar yadda yake wata sai ya haka goma goma a cikin na goma sai ɗauke ɗan yatsa ɗaya nawa kenan ashirin da tara talatin ba ɗaya ka gani at-ta'limu bil isara at-ta'limu bil qawl at-ta'limu bil fi'l التعليم بالقول والفعل معا التعليم بالإشارة التعليم بالخط مثلا كيف يعني خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط حوله خطوطا وقال هذا سبيلي وهذا سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس اليه ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لان آية تفرق فيها النبي يجعل akwai suka ce sai kananan zane a gefen sai yake wannan doguwar hanya ba kana ita ce hanya ta wanda yake ta aljanna wannan kuma in gunta cikin hanyoyin da hanyoyin shaidanu ne ko ta hanya akwai shaidan na mutum ko na aljanu ya tsaya yana cewa wannan hanya annabi ta yi ɗauka ta scott ya tafi ta nan kafu sauri dama ai dan adam abu biyu ne baya so baya son mutuwa baya son wahala to duk wanda zai zo masa da maganin mutuwa da maganin wahala zai yi marhaban da to mutuwa dai ta zama dole kullu nafsin la yaqtul maut da wani zai aji tsoro wahala duk abin da kaga an ce tsoro da sunan addini sai ake a ƙara yono ko a rage ma wahala a mutum ya ga tafarkin annabi kuma ya shiga wahala kuma ka yi ibadar da ba ka da lada a lahira kuma ga duka wanda sa'ata lafzin da kuma wato wato abin nan daɗin harshe wato lafazin da yake fitar da bakin sa zaka ji shi da daɗi kuma da gamsarwa wa jazalata qawlin da kuma gafaffiyar magana ma'ana magana mai amfani mai saukin ganewa wa sihhati ma'ani da ingancin ma'anonin da suke fita daga bakin sa wa qillati takallufin da karancin iyayi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin maganar sa baya iyayi حصول جواب الكلم أن تذكر مسا جدا تذكرا كلموني وخص ببدائع الفكر أن تقل شيء تكاية تتنى وبعد إنك أي كرائها لكي أنت تتكري أتكون جري ما البركة كن جري دا إتوة لكياوة فالله يعيك لكي أنت جري لكياوة يجي يكير ويسامع البركة وتجر ألا تأخذ بينا له عليك الصمدة هو خطبه مثلا وانت تبني في البركه وظهر السهم في الحاد والفلك فتدفع البركه 20000 في الفلوسيا كان مسلما لم يدرس يقول كلا مسلمين ومن اتى الزكاه كان مسلما وان يبادر زكاه يا كيتتا ومن شهد ان لا اله الا الله كان مخلصا وان يشهد بعض من يكاد بسياسه الله لان من اخلاصه لكم يا بني نحج يا بني نحج suna da wada'i'in shirki irin ajiyar da kuka yi a zamanin shirka a sun bayar da ajiya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin kafin zuwan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama yake wannan ajiyar taku ana nan za a dawo muku da ita ba za a cuce ku ba da wada'i'in mulki a kuma abubuwan da masu mulki suke tsora muku wato a lokacin jahiliya masu mulki suna tsora muku abubuwa na haraji na jangali na kaza na kaza la turqatu zakati kada kai matsolo a wajen ba da zakka wala turfit fil hayat sai kuma kai ki ji a cikin rayuwa wala ta tashaqal an salat sai kuma kai nayi cikin yin sallah wannan hadisi ibn jarir ya kawo shi imam da'i a cikin al-ulal mutanadiya yake hada hadisi Allah ya tsaka akwai majahulina da zuwa Allah a cikin isnadinsa wa kataba lahum ibn jarir دار كتنسين العلل المتناهية وكتب لهم في الوظيفة القريبة كما يعلم تاوت سن نصاب الزكاة ولكم الفارج ايه هو ناسمي والفريق الميزوج هذا هو الحي يعود تعيد ينجو فوانا تاوت كده لا مكارتي ميزوج سنة سابة انت عوضان زكاة بالإنان حتى وانده انت درجة مع الرسول وانده انت هوا الفلوس haka kuma da wato doki karami abdabisu wanda yake mai tsaurin kai wanda baya hauwa gargama gargama kenan la yamna'u farqakum ba'a hana kutta kiyo ku ga gargan ku ku tafi kiyo da la yuqadu al-hukm kuma ba'a hakkiya ko a kokkare manyan bishiyoyin da kuke san inuwa kuke kare itacen da kuke yin girki da shi la yuqadu al-hukm ko ba'a tsare wato abin nan ɗin kira kuma su da awakin ku wanda kuke takan nono daga jikin ku asalin daru ai da kuda ke nan ko annaga da mata malam tujmuru bi mata mutakar da ku tujure munafinci ba asalin ramar ku shine mutum ya koma gefe yana leƙin ka da gefen ido shi ne ku tara makasir salata ko a hadisin bukari da muslim da shi ne yake to mutakar da ku tsore munafinci a zuciyarku ba wata aka ne ribaqa ko da ku ne wato ainihin wato abin da ke hannunku ba na nauyin kamar igiyar da ake ɗaure raƙumin da ita ma'ana ku ci har igiyar da ake ɗaure raƙumin da ita ta hana mutanka man aqarra salahu wa fa'u bil ahdi wanda iya daga wannan to za a cika masa alƙawari ya masa da zumma wa man aba wanda kuma ya cika alaihi radwatu ko ar-ridwatu ar-radwatu tudu ar-ridwatu kuma ziyada hali kenan ma'ana za a tsara masa bayan an karɓi zakka kuma za a tsara masa ukuba a kan rashin bada zakkar da bai yi ba wannan isnadin ta kuma da yake ومن مثاله لوائل بن حجر حتى يعرف سلكه جوا جوائل بن حجر من الخيال الأباهرة جوا جدكة ƙauyukan da suke ƙasar Yaman wal aura waɗanda suke masu ƙayatarwa al masajidi matasan farafuna hakika a cikin ta ta cikin at satun dan sirri ya ta haura arba'in shine a cikin at kuma ne ko ko sai ku ba da tunki a daya daga arba'in ake fara karɓar zakka ai ko shi a cikin satun cikin ya arba'in ko akuya ko abin nan a akuya ko rago ko akuya ko dan akuya ya kai arba'in sai dukan sun an haɗa su an kai arba'in shafin za ku bada tunkiya ɗaya zaman kuma hajjiya wato ɗari la mu kawwarat al aryati kullum ta ta karɓa da za mu karɓi wacce ka ta kusa kan kare ba har ya ta zama tsamo tsamo ta rame ta tsinke in ka kawo fata ta sai mutum ne in fata ta sai laifi ai ka ga alama ce ta yi mako sai ta wahala sai ku da zamu karɓe ta aka kankare fatar sa saboda ta sha wahala ta ta ji yunwa wala duna haka da zamu karɓi mai kiba ba kana da zamu karɓi ramanniya ba kun ta ku ba mu zakka ko da zamu karɓe mu ta tafi ko ki kiba ba me zamu karɓa kenan sakalaki ma'ankun asudaka ku ba da matsakaiciya shine asudaka din ma'ankun ku bayar da asudaka shi kalmar amso din ma tare da yake ne kamar baki ko sai mai kuma wani harka harka bayan mai ka maka ban ka maka Makaji ne kuma kina a tsaye dukkan da ka same ka ba ta noma ba ba ta girki ba ba ta kome ba kawai ka zo ka tona rami ko da nuna ne ya ke kira a tsaye a duk wadi al'umma a duk ran ko ka tsaye ne ka ji kuma to kuma ne ka ji duk yadda ake duniya da ran jahiliya ne ko in mutum ya tone ko ya kai muka hudu da hudu bisa biyar da ba da ɗaya bisa biyar wannan zama min zikirin wanda ya zama min zikirin وبدعه الله قطع طوفه لأسم كلما الحاكي بدلانا قيم وابتيه بيه آمن كما تقد عند الجليل يقول تكرر لله من جميع كما تقول لكما ومن جمال منه فالمدن عند أرمك من تكتر منه جلمة وزنة بأرمك ومن جمال منه فالمدن عند يكون الدنيا بأرمك وبين الجوزي alƙarfi na ɗauki bin adami ne da duwatsu ku sa hudu ku sa dutse ku rarra ɗauki wala ta yamma addini babu nawa a cikin addini wala ya mata ilmara a cikin fara'idullah babu kai komo a cikin wasu tsaye da haddin Allah da kullum irin haram dukkan abin maye haram ne wa'il bin hujur ya karakkal ya karakkal su kuma wa'il bin hajar shi ne shugaba a wannan garin naku ana al'akayali a kan waɗannan da kakai waɗannan sarakuna wannan ma za mun fita da nuna anakin su sarakatul mashhur na da kuma littafin ta wanda ya rubuta wa anas lamma kana kalamu ha'ula ala hadal abdi lokacin da yaran su ga irin yadda suke magana su a balagatuhum da balagatu ala hadal namati a bisa wannan kiri da wannan tsari haka ta rubuta imamin hajjin alfal da yadda suke amfani da irin waɗannan lafiya suka amala ha na abin da bayyana lillahi ma nuzula ilayhi sai muka amfani da irin harkar su don ya karantar da su addini wani hajjin annasa da ma ya alamuna kuma ya sanar da mutane abin da suka sani daga karin da su hadisi a kowace ta'adini فإن يد العليا هي المنسية واليد السفلى هي المنساة yake hannun sama ita ce mai bayarwa hannun kasa ita ce mai karba kun za su ce nan mai bayarwa da'iman ya fi mai karba wannan faɗaikarwa ne zuwa ga bayarwa kuma faɗaikarwa ne zuwa ga karba amma ka fi so ka bayar an fi so ka fi son a baka a wato hudun da annabi ya kawo sahabbai kenan kan su bayar ya fi kan su karɓa duk da yanzu kan mu karɓa ya fi kan mu bayar masu bayarwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi masu karɓa yawa yanzu fa masu karɓa sun fi masu bayarwa yawa kuma kowanne ma ya isa bambanci da irin tarbiyyar da annabi ya sahabbai da kuma nisan da muka yi irin wannan tarbiyya قال فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا يجي أنه يومنا مجانا بحركم كان حديث حسن ليه وقوله في حديث الأعمالين حين سأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت أي هل أما شئت حين هل أنت عند بعض النبي فهي لغة بني عامر وأما كلامه المعتاد مجانا بإصابة قيود الولي وفصاحته المعلومة kuma fasaha ta sananniya wa jawamir kalimihi da tattarorin kalmomin da Allah ya baki masu daɗin ji masu amfani masu kewayen magana a hukumihi da hukumomin sa alwasira ko wanda aka rawaito فقد ألف الناس فيها الدواوين mutane sun wallafa littattafai masu yawa kan wannan wajen abti alfajiha an tattara ta a cikin alfasunta wa ma'aniha alkutub amma wallafa littattafai masu yawa wajen fassara maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ومنها ما لا يواجه فساعة أقول أبن ده بزائية حول بسيبة دواني أوزن فساعة ولا يدارة كل ذا أي بوجية بسيبة فلا يقررين لا بسيبة بلاغة أوزن بلاغة فقوله كانت تقصى المؤمنون قد تتكافأ دماؤهم مسلمين جنون تكافئين يسعى بذمتهم أدناهم mafi kankanta daga cikin su ma sai ya tafi da wato sai bayar da mafakar siyasa mutum ɗaya a cikin musulmi zai iya ba wa mutum mafakar siyasa kuma da za a taɓa shi ba kamar yadda zainab ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ta nema wa mijinta mafakar siyasa a madina kamar yadda kuma inna hani'in ta nema wani kafiri da za a sake mafakar siyasa a madina kun ga musulunci a ke mata suna da fage a fagen siyasa amma ba na takara da zaɓe ba na ba da shawara inda ya dace takara da zaɓe da rigima aikin maza ne tarbiyya da karantarwa da ilmantarwa da renon sojoji malamai ma'aikata 'yan siyasa masu amana masu gaskiya aikin mata ne lokacin da mata suka wasi da aikin su suka suka kama aikin maza to ta sun dan nasu aikin ko ba za su je na mazan ba ne da ni balarabe yake cewa a ƙasar masar duk ranar da mace suke so ta koma namiji to sai ta zamo jemaje ita da ta koma namijin ba dan maza da za ta so namiji ba ita ko bata dawo maka ba aka kuma suna zuwa maka da sai a barta a makale a gefe ita ba maka cikakkiya ba ko ɗabi'o'in ta halayen ta ya canza daga na mata duk ko ba namiji ba ta ga zai ma gefe wa mun yadda alaman cewa hun amma mata suna da tsoron da za su kawo wajen jasta al'umma to kai kuwa don su suke haihuwar malamai su suke haihuwar waliyai su suke haihuwar annabawa su suke haihuwar ɗan siyasa su suke haihuwar ɗan majalisa a cikin nan da mata za su jasa mutane da an yi siyasa mai kyau su tuta ‘ya'yansu amana da gaskiya da mutunci da kan addini da shari'a da sadaukarwa kamar da babu wani mujahidi da ke faɗa a kulice bayan ɗan yi shahada haka zuwa ana tattara namansa ba kai ko tsaya a kai ko kaddara ko ta ɗana ne maka tarbiyya ka tuta maka san jihadi da san gaskiya kuma yau ina farin ciki da wannan shahada da kai Allah kuma ya tafi shahada sai ta ka ta cikin cin saba'in da biyun da annabi ya faɗa kuma ina fata ya zama ɗaya daga cikin saba'in da biyun da za a ba ta ke tura na alkiyama amma da ta kafa hadisi za a ba wa shahidi farjoji guda shida daga ciki akwai za a ba shi cikin cin saba'in da cikin dangin haka za dangin talata don ku da yawa ranar haka ce duk da dangin talata sai sai mutum kare ana ni ne ka gani ni ne ka gani wallahi dawa eh salatu ya ai dama wa min yadin ala man siwahum su karfi ɗaya ne hannu ɗaya ne akan wanda ba su ba su wanda ba mu ba to mu hannu ɗaya ne akan sa ana hadisi Ahmad ya rawaito ta cikin musnad Abu Dawud ya rawaito ta cikin sunan kitabu Ziyad haka nan wato al-Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisi ne sahihun haka nan faɗarsa alaihi sallallahu alaihi wasallama annasu ka asnamul musti mutane kamar matsayin kai suke wannan hadisi isnadin sa maudu'i ne والمرء مع من أحب مثل أنا تارد وان بيكوس ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له المرء مع من أحب وان حديث البخاري ده مثل مريكي في ديانا ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له وان أنتهت الاسناد حسن cewa babu alheri ka yi abota da mutumin da baya ganin abin da kake gani tare da shi kana ganin darajar ka ba ganin darajar ka kana ganin girman ka ba ganin girman ka kana ganin kana mutunta shi ba mutunta ka me ya amfanin abota da shi to shi ne wanda yake cewa la khayra fi sabati man la yara laka mithla ma tara lahu man la yara laka ma tara lahu haka mutane a duniya uku ne kawai duk duniyar nan mutum uku ne a gaban ka wanda ya fi ka da wanda kafi da wanda kuka kai daya sai za ka mu'amala da mutane wanda ya fi ka sai ka kokari ka karu da shi wanda ka fi ka karar da shi wanda kuka yi daidai ka karu da ma wani kuma da yi wanda to a lalle haka da duniya akwai wanda ya fi ka haka da duniya akwai wanda kai sai akwai wanda kuka kai daya idan da haka ne ba za ka fi kowa ba kuma kowa zai fi ka kaga sai mutum ya ɗauki abu cikin sauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma biyu kawai da duk musulmi sun rike su da ba za mu shiga tsanci ba yace ka kalli wanda ke sama da kai a harkar lahira sai ka kara kokari ka kalli wanda yake kasa da kai a harkar duniya sai ka kara godiya kullum yana lissafin duniya ka kalli wanda suka fi ka in ka yaka ba za ka gode ba in kana keke kalli ne tafiya kasa in kana babur kalli ne keke in kana mota kalli ne babur to haka haka in kana gidan haya kalli mai kwananci in kana da karamin gida kalli wanda za yi da kasa haka nan in kana kallon na kasa da kai a duniya sai ka ta gode wa Allah alhamdulillah na su mutsa da ne in kana kallon na sama da kai a lahira kuma sai ka fara kokari zuwa na sun tuni ibada in ka aka ta sai ka lalata kana kallon na kasa da kai a harkar lahira ƙarami muna jasi wani jam'in ma za ka yi yanzu ne da ke kala ruwa muna sallar wani ma sallar za ka yi sai ka kuma kana ta kala ruwa mun da sallar ma muna rama to wannan sun da za ka rama kaji kada da balala ce ya ce ko yawa kuma har da duniya su kalli na sama da kai sai ka ci godiya to Allah Allah bai ba ka irin wancan ba ya matsa ka kusan wancan kuma sai ka an zo na saman sa ga wani kuma ya ji da zan je da kera kama wanta shi ma tana kawo shi kuma sai ka hango wani can sama sai ka ne duk tsakin da ka taka sai ka zo a gaban ka a ibada ne a lahira ne a duniya ne sai wani ya wuce ka don ka gane cewa Allah ke rabawa ka kuma da Allah din ka roka ka huta ka huta wannan su ma'adin mutane kamar ma'adini suke wannan sun sahihi ne iyana ya zo a bukari da muslim wa ma halaka mar'un arafa qadarahu mutum da zai halaka da in ya san kimar ba kullum da baka saura to kakka ne duka sauri lokacin kai wakka bai ba haka wahala ka wahalar ko baka saurin ba kada da abin da za ka iya wa domin wanda za ka iya kafin wanda da za ka iya da lokacin ka yi an ga bai sai kai abin da ba za ka iya ba to sai ka fata yin wanda za ka iya kuma wanda ba za ka iya domin ba idan lam takun kai an gada'ahu وجاوزت الى ما تستطيع in da ake san da za ka iya abu da shi da zai sai da za ka iya suna da ka iya ba hankali sai lokacin iya shi yanzu sai ka iya wal mustasharu mu'taman wanda aka shawara da shi an amince masa wanda yake maka da Allah zan aure wannan yarinyar to ka gani game da babanta to dole ka faɗi gaskiya al mustasharu mu'taman al majalisu bil amana kuma da kuke hira لم يبيع ما سرقت وأمانة والمستشار مؤتمن هي لا تساوم الشاورة في أمن يبدو فيه يبدو ذاك بقى كان تساور حتى لا تبقى حتى ما جدل دليل آه يا إني أكون أمن من تساعد المتعدي جوا حتى في أبانا كنت إلى الدارية كان يبدو بيتي كبير حين يبقى يرتع نزلي حتى أمانة مولي وهو بالخيار ما لم يتكلم ينادي ذاتي متقدم مجنبه mutum ne shawara ta da ta ɗaya shuru ta ce kai ba zai ce komai a kai ba amma an kace masa eh ko a'a ka san ta dace kace ba ta dace ba ko ba ta dace ba kace ta dace to ka ta amana wa rahima Allah abdan qala khairan fa ganima aw ta saka fa kalima رحم الله عبدا الله يجيك أنبارا قال خيرا يفتع الهيل فجنما يسعى بجنيمة أو سكت أو ينكر السليمة يقبطا كما أنا حديث أخرجه محادث الجهد إذا حكم حديث مرسل إمام أعمى ياري يتوسط الجهد مرسل ne a cikin isnadin sa akwai ibnu labi'a kuma da aka shi albani ya faɗa fashi a cikin sahih al-jami kabir sannan kuma ya hassana shi saboda yawan hanyoyin sa a cikin sahih al-jami kabir hadisi ne lamba ta dubu uku da ɗari hudu da tasa'in da biyu dubu uku da ɗari hudu da tasa'in da shida da dubu uku da ɗari hudu da tasa'in da bakwai hakan aslin kaslan musulunci sai ka samu abinci in za a ce kasar da ake islam yin su mutumin yana nufin zaman lafiya a sai ka ni kariya da kuke samun zaman lafiya aslim aslam akwai wata tsakanin salama da islam sunan mutum shi ne certificate ɗinsa musulmi muslim shi ne certificate na shiga musulunci mu'min shi ne aiki kati ɗinsa kira ka shi ne membership ɗinsa na musulunci mu'min daga amana ne آمن يؤمن إيمانا أنا صدق فينا أسلم يسلم إسلام مسلم اسم فاعل مسلم اسم مفعول أسلم عادي يسلم مداربي إسلام مصدر اسم فاعل مسلم اسم مفعول مسلم مصدر إسلام آمن فعل ماضي يؤمن مداربي إيمان مصدر مؤمن اسم فاعل مؤمن اسم مفعول sai aka sunan ka shi ne ka cika ɗinka. Aslama ya amana, ya ni tsawiya ya gaskata, da aka kana ya kyautata. Kana shi ne marakin na imani ko? Islam, iman, Islam. Muslim, Muslim, Muslim. Karshen alikar kenan, ka kai Muslim. Muslim kira kenan wannan suna ne da kira yake ɗauka, kiran da ya fita. mu'min wanda imanin sa ya faru ya yi imani da wasu abubuwa biyar da kai akwai kuma nafsin ƙauniyan darajar ke ko da shi ne jin suna cin hadisin jibril ya rahim Allah abdan kala khairan Allah ji dan bawa da ya faɗa alkhairi ta ganima ya sami ganimar abin da ya faɗa in ka faɗa alheri ba lada za a rubuta ma ba an sakata ko ya shiru fasali mai samu lafiya wato hadisin nan kenan da yake ta man kana yuri billahi wal yawmil akhir ayatul khairan aw yasmut aslin taslam ayyuka ya ka tamami haka annabi yake rubuta wasiƙa sai ta wato in ka koma cikin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam za ka karanta abubuwa da yawa kaga zai rubuta wasiƙa haka ce sarakuna sai an samu su kalmomi masu daɗi su karanta wasiƙa sai ce ila azimin rom zuwa ga mai girman shakarun ba zai ji daɗi ba kuma da ya gama aka ce ba ta rubuta takarda sai an sa ku kanki to sai ta aka yi masa kanki da golarsa Muhammad Rasulullah suke a uku sai da kanki a kamar da gidan kakai na yake a kai wasu suka kafa suka suka yi majalla a bari su musulunta wasu suka kafa suka suka yi majalla suka musulunta wani ma dan hauki ya samu suka iya yada yake ɗan kakar in ban da ba a yanka ɗan kakar ba kai ma sai na kula kanka ya dawo ba annabi labari sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce Allahumma masjid mulkahu yadda iya da wasiƙa ta bi goma ma ba Allah ta yada mulkin sa shi ne ya mutu aka rasa mai gadar sa cikin ƴaƴansa ko mutu suka dora ta abinci annabi ya ji labari ya ce ina duk wanda suka dora mata abinci ba za su ci nasara ba har abada aikin nasarari tunda Allah ya halitta mace da yake dan mulki ba mulkin cikin gida da tarbiyyar yara ya saka mulki akwai hikima akwai tashin hankali sai ka zara ido sai ka yi mai sai ka sai an nauka sai ka yi faɗi da laɗi ita ko mace an mata sosai an mata rahama an mata jin kai an sa mata zuciya mai lauki an ce tarbiyya ina ga yaro yanzu mata ka ta ba ta jarirai biyu kafin yamma ya ka mutu ya sai ka mutu da gaske da kayan da balagira za ta ta ai shi ne zai kama da ka nemi ma dukan jariri ita ce sai ka mata kashi ya mata zawayi ya mata kunta ya mata amai ya mata tumbiɗi ya hau bayan ta ya mata kashi a kwantar da shi ya ɓata a tara wanduna goma sha biyar duk da mutaccen kashi ka zuba ta a ruwan zafi ka girgiza kashin ya tsoro daga cikin wandan ka girgiza ta sa hannun da cikin kashin ta wanke ka kuskura wandunan ta ajiye ka zubar da ruwan ta sake zuba kazo ka wanke ka sanya abin da gama ya sake fitsa a cikin wani da rajala ya hana ta bacci kan tana ciwo jariri kuma likitan ta ba da rayu kuka rasa mai yake ganin ta kuka yake ba ya tambaye ta ina ta tunanin kaza ne ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne ana hada kwala ne sun kai idan sai ya ga ya nan to shi ga Allah a ce sun ne a ce hakori ne a ce ciki ne a ce menene ya zo kira hakori ga kan da ga wajen kira hakori ya rayu ya kuce dukkanin da kai ya rushe zai ɗauka ajewa to Allah ya ce dance wannan aikin sai masa ɗabi'a irin na masu aikin sai ka dai ka fita da ka nemo ko ma kwanci ko ma kanti ko an dauke ka karama to duk ranar da aka ce an yi canji mata sun fi waje sun ce za su karɓi aikin maza to shi kenan sai ka ga sun kasa na gidan sai da ku koma sun yi na wajen ba na wajen ma da za su iya ba a gurin muna gani yadda suke wahala kuma ba da daɗi ba أسلم أسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ومن هو ألا جاي باك لا دمك من تجيب فإن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة لكن وند ما تسوء أتكنكم وند كنت تتحدى نيران القيامة وحاكمكم أخلاقا وند كنت تتكنكم كاوا كبيرو الموطئون أكنافا وند كنت تتكنكم تتكنكم كسا كسا دا حوكم أنا كمزا أتاكم الذين su ne waɗanda ya alaƙuna suke sabawa da mutane ya yi ulaƙuna kuma ke sabawa da su ake jin daɗin zama da kuma suke jin daɗin zama da mutane imam amur ya ce a cikin musnad a haifar ne a cikin mazamu'in jawa'id wa man daɗin fawa'id ya rawaito su kima kuma sun ce hadisi ne isnadin su haka وقوله ده فقدت صلى الله عليه وسلم لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويدخل فيما لا يدنيه. عن ذلك العبارة من المسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawa wannan mutumin yana faɗar abin da zai amfane shi ba kuma yana yin yawa da abin da ba zai wadatar da shi ba kun ga magana ce ne fasaha ya takallam fi ma la ya'ni yana faɗar abin da ba da amfani wa yadkhali kuma yana yin yawa da ma la yuni shi abin da ba zai wadatar da shi ba inda ka ba wani ba kai za ka wadatu ku ga wanda ya wadata kai ne yin kalmar wadata da kike tarawa ne wadata ko kashewa ne wadata suka ne tarawa wadata ne kashewa wadata ne in kuɗi suna shigo ma wadata kake ko in suna fita ne kake wadata da an dama kuɗi ana tara su ne don a ƙasar da su wajen bukata. Kuɗin da zai biya ma bukata zai amfani sa. wadata shi ne ka biya bukatar ka ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka kwanta a mai kyau ka kyau ka kawo ɗan uwa da dangi da abokan arziki da ya'yanka da matanka shi ne gaya a cikin kuɗi duk wanda yake da kuɗi bai samu wannan ba to bai samu wadata ba wani mutum mai bala'in kuɗi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga raƙuma ga gani ga awaki ga tumaki ga kaji ga komai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yake ce duk wani arziki da ake fata ina da irin sa amma annabi ya gaishe kuɗi kuɗi gudu-gudu ya yi zakal-zakal ya yi gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to idza ataka Allahu malan an yura asara ni'matillah alayka wa karamati in Allah ya baka kuɗi a ga alama na wata alama take nuna kana da kuɗi ko a ka canza riga mai kyau ka fito kaji mai kyau ka fita ta ƴaƴanka su fita ta matan ka su fita ta ƴaƴanka su fita ta danginka abokan arziki ka taimaka musulunci da addini suna amfani kuɗin Allah ka taimaka jama'a da kanka ba sai ka taimaka ka ba dan dan ka da su ka ba ƴan ka da su ka ba matan ka da su ka ba sai su dinga da ta ma Allah ya kace ka kuma yake ga ya gadi sai ga kaga alun ya gadi ba وقوله ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها ما تلك دي باشي da girma باشي da nauyi باشي da kima باشي da martaba a wajen Allah wannan kuma hadisi ne hasanin imam tirmidhi ya tayi da imam ahmad daga abu zar imam tirmidhi ya tayi daga ahmad sai albani ya hasana shi a cikin sahih jami'u kabir haka ne ya zo daga hadisi abu zar da mu'ad da ahmad a cikin misakil masabih riyad salihin da sahih al-karim al-tayyib ونهيه عن طول وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهاتم وكثرة الأمهات ووضع البنات حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا هاني السنة وقال لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهديان من قيل وقال فقلت من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح عيني wani ma yake faɗa wannan ake da sa'un na yawan zama da mutane laifin yusi da shay'an zai musu amfani komai ba su wal hazaya da sai surutu da furfushi min irin makali wani ya ce ni ma na ce an ce sun ce mun ce an ce haka nan a karanta min liqa'in nasu daga zama da mutane illa li akhdhi ilmi sai in karatu zai a gurin ko islahi bai ko za a jabta tsakani shi na mai sallallahu alaihi wasallam ya hana an irin makalin kace nake buɗe koma cikin gina ya ɗauki kai cuta da maganganu marasa tushe haka na ji an ce kaga za isnadi kila an ce wa kala yake kila wata kila ji hausa wa kala wa kasara su su'al da yawan tambaya tambaya ilimi biyu ce tambaya akan ilimi to kai ne amfani kace tambaya ta kure wata izini kuma su'al na tambayar mutane mutum baya son mu yawan tambayar la tas'alan na bunayya adama hajatan wa kullu ladhi abwabuhu la tuhdabu Allah ya ghadabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yas'alu ya ghadabu kace kace na ce mutum da tambaya sai ku fata roƙi wanda kofa ta kullum a buɗe take Allah yana fushi idan ba a tambayarsa shi ko mutum yana fushi in aka yawan tambayarsa yanzu ka je gidan mutum sai sallama da shi ya baka za ka ta koma sai sallama ya baka fuskan ka koma sai daga fuskar ta ta fara haɗewa a wata wata walla in ka koma kuma wani lokacin sai ka tarar ma da ya ganka ma kafin ka tsara sai ta kila shiga gida sai a ce wanka nake ko kuma sai an fita ya fita sai ya gudu shi kuma sai ta haka ta shiga haka ɗari a kan adam sai sa wani mawaki da yana wani sarki banki aka ce shi ne mafi baitin da aka fi yaban mutum da shi suka da zazzuta ku wa zazzuta ku muka halliran ku annaka tu'tihi allazi anta fa'ilu suka dukkan da ka je ya baka aka tarar yana murmushi yana murna kamar ka zo ka ba shi abin da ka zo karba kamar ka zo ne ka ba shi yadda zai kare ka kamar kai ka kawo alhalin karba ta zo amma da zai sare ta kamar kai ta kawo wa ida'atul mal da tozar ta zuciya an ce ko ɗari ta kake ba hanyar Allah da ka tozar ta kudi ala tu bajir ta da jira ibn abbas yace in ka kashe dubiyan akan addinin Allah da kai albazaranci ba in ka kashe kuka akan hanyar da ba ta Allah da kai albazaranci za ka kusa kalma albazaranci tana nufin kashe kuɗi tun da bai dace ba amma kawai yawan kuɗin za a kashe su inda suka dace ya yi kuma ba sai rasa kuɗi zama musamman addinin Allah in ga sai da Umar ya ce duk wanda za a aikin alheri Abu Bakar ya yi ne yau ina fata za a fita yakin Tabeka kuɗin da zan kawo ku tuna Abu Bakar sai zai ce iyalansa duk abin da kuka tara ku fito da rabi shi ma ya fito da duk abin da ya raba ya tara rabi ya haɗa da rabin na iyalansa da rabin nasa ya ɗauro a buhu ya ɗauko ya zo biyu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah yake mai kenan yake abin da na mallaka yana da rabi na kawo addinin Allah rabi kamar yayi ne wa kuke jin za a duniyar nan zai iya nan da abin da ka mallaka rana ɗaya ka raba rabi ka ba addinin Allah rabi za a iya yi sai kenan to yana cikin wannan yana jin yau fa ya wuce sai da ya abubakar abubakar bai san umar yana faɗan wancan abu ba shi kuma sai su gida da su shirya da bai sani ba shi ma bai sani ba sai farka masa ya zuciya yau zai wuce abubakar aiki alheri wa kuma dalika fa yake na fakin hujja na jizo abubakar sai ke iyalanta ku tattaro da abin da ku mallaka tattaro da kuma dan kullu sarka hawaye ruwan biya duk wani abu da ake ado da shi ne fada ya zo fito da jarin da uwan gaba ɗaya ɗaure kantin gaba ɗaya aka rufe shi aka kwace kayan kantin kaf aka tara yake a tura kai gaba annabi sai da amalan ta ana turo kaya aka zo aka juri aka juri aka juri kai sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Bakar ya bayan wannan kaya yace me yake na sai kuma yake duk abin da na mallaka ne ga kina gaban ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ya da mata sai ka kai Allah da manzo Allah na nan kuma kana nan ba za mu kaje ba Ina wani sahabi ya rasa abin da zai bayar sai ya yake a dora masa kaya da ku. Ya je bakin tasha ya haka da bayan sa yake duk mai kaya ya dora min kana gida. A cikin kana sahabi yake ko? Tunawa ba ruwa bane ko? Kun ga kuma man'i ya hana wa hatin kuma yana kawo hatu hatu mana a kuma shi ya hana nasa. Da hukumar sun na ha kuma haɓa ya iyaye mata. Biya ne bai kawo mazan da sai kawo mata. Sai da mutu kasa abin tausayi. iya ta ta abin sosai akwai al'adu uku da ta sha wanda idan bai sha ba sai ka fice tsawon wata tara zama da jakkaki da sarki gurbe da nan haihuwa kusa da kabari a buɗa su da ƙarfin su ya abu dan jarumai da tayarwa da wayo shekara biyu wannan ya ishe ka musula ku je ka annabi sallallahu alaihi wasallam da hakkin ka da uku kafin da kai ba ko da in kuna da ɗaya lallaka ta kowace iri ce ko musulma ce ko kafira ce ka ba ta hakkin ka sai dai suka ka fada Allah Allah ya ce wa qaitu ma fi dunya ma'rufan a wajen addini ka sai ce wasta bi sabila man anaba ilayya wajen addini in suka ce ka fada min nan kadai ne ka tabi amma inda ka kake ka fada min da in yanka kake so ka dinga haka kana za ka yi kana mai kai ko da ka ga da ka mata ka a wajen banat da binne ƴaƴa mata an yi zamani a jahiliya ba ta san haifa musu ƴaƴa mai mutum aka ce mata ta ta haihu sai fara tambaya mai ta haifa ni an ce mutu ce sai ɗora hannu a ka mu ta kuma yawa yana ɗi ta ɗin ya haifu ma kunta kuma wani mutum yake ce mu wani likita yake zuwa mu yake duk sanda aka haifu na ce laifin namiji ne na laifi ne domin tsayayen macen daga gare su ke fitowa ƙwayayen da ake halittar da sabbibi da gare su ke fitowa. Ya san ina ta kasa zama su kai gawa a lokacin da mai lokacin ta ne na laifi ne. Da ne kai laifi ne ne. Allah ta hala ce zan ba ku duka hawa hudu ne mutane a duniya. Dole ka samu kanta a cikin ɗaya. Yake lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha sai fara lissafi ya hadu liman yasha wa kunasa wa ya hadu liman yasha wa dhukuru أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما Allah ya ce hudu zan kafa ku ko kun ko kun ko wani in ta ba shi da ya mata jin haifa shi da mata cikin da aka yi azurai ta mace za a yi sai abin da zai yi ya fara da su dan ya nuna kila shi da darajar su kila dai ba suna so su karfi amma a cikin lissafin da wani Allah ya fara ya hadu da mai sa'o sai fara da mata ya hadu da mai sa'o dukkan wani kuma a ta haihuwar maza da zai kuma sanna wani da wani ne da kuranin da ilaka wani kuma a haɗa maka da maza da mata to a nan ma hawa uku ne akwai wanda da mazan da matan kanku ɗaya ƴaƴa maza biyar misali mata biyar akwai wanda matan suke cin mazan nawa a za su ƴaƴa maza biyu ƴaƴa mata tara takwas ko kuma a ba su namiji ɗaya tak a za su ƴaƴa mata tara ko a ba su ƴaƴa mata ƴaƴa maza tara a za su na ɗaya ana duk duk da za mu iya cewa an dai haɗa mun maza da mata ko mun ko matan ɗari ne namiji ɗaya an haɗa mun namiji wani ko kuma matan ko ce mazan casa'in da tara an dai haɗa mun maza da mata sai dai wasu matan suka fi mazan yawa wasu mazan suka matan yawa wasu ran su ya kai ɗaya to ya ji alu man ya sha'i al'umma wani kuma da zai haifi ɗanan san ba da zai haifi ɗanan namijin ba da zai haɗa mun maza da matan ba ya yi magani ya yi addu'a ya yi kirari wani ma ya kama hanyar ɗaki ɗin har ya mutu sai hanyar ya kula za a aika masa da koɗari koɗari da za a gidansa ba akwai wanda ma baya aure ce macen da ya tana haihuwa na da ce da gawara an fice ta ko ta fito ko mijinta ya mutu da ya'ya bakwai sai maza maza ya aure ta yana yin kamar ai tun da aka haihu haka akan hanyar amma kuma da ya aure da sai ta mutu wani ma da ciki aka ce ya aura dan dai a yi za a ce na ta mai cikin ya ɗare اتقوا الله حيثما كنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله صدق ورن الله حيثما كنت ذكر انك تعمل كنت وخالق الناس kuma ka zauna da mutane da kulkin hasanin da kyakkyawan ɗabi'a wa aka bugun sai aka hasana ta tambuha inda wannan hadisi ma an gama ma da suna tsakaninka da Allah shine ittaqillaha haythu ma yunta tsakaninka da kanka wa aka bugun sai aka hasana ta tambuha tsakaninka da mutane ya sa'iqin nas bi kulkin hasan da hadisin nan ya gama da haƙoƙi haƙƙin Allah a kanka, haƙƙin kanka a kanka, haƙƙin mutane a kanka. Wa khairul umuri awsatuha. Madaukakin al'amari shi ne wanda yake mara halarwa, mafi alherin al'amura matsakaici. Ko ne kai matsakaici, kana bisa isnadin da bayin ke ne, kamar yadda imamu zai haƙi ya rage a cikin su abul imam. وحديث حديثك هينا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما ka masoyinka da sauki kwarai me yiwa ya zama masoyinka wata rana haka ka ki masoyinka ki makasoyi ka so masoyinka so makasoyi kan ka jirka ka cikin ƙaunarka kan kuma ka jirka ka cikin kiyayya in za ka yi ƙauna kai makasoyiya in za ka yi kiyayya kai makasoyiya domin idan kiyayya to ko mutum abincin kiyayya daga wurinka da za ka karɓa ba sai hana abinci in sai yin yawa ko barna mutum ne suka kafa ba saboda kan zai yi yadi ke sa da sai da shi ake kafa tsora ta a cikin wanda za a yi masa so na kone kone na ƙarshe shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya saboda abu ɗaya ma'asimi ne shi babu abin da zai tafi ba kuskure baya baya wannan duk abin da asbabin ki gaba ɗaya ba su ne duk wanda ya tsinci ke ya tsinci ne don yana kin kansa shi kan kansa a yau da abin ki sallallahu alaihi wasallam wannan wasu ce marfu'i ne wasu ce marfu'i ne akan ɗin na ali amma an kasu marfu'i da marfu'i ɗin gaba da akwai mu azizu zulmatu yawmal qiyama zalunci duhu ne gobe qiyama da aka daina zalunta jama'a da Allah da zai hana zalunci sai fara kafa wa kansa doka yake inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman wa qawluhu fi ba'd du'a'ihi Allahu yas'aluka rahmatan Allah ina roƙonka kai min rahma من انجيك لجرم فتحديدها قلبي وتجاق سنيدي سياسة بإنها وتجمع بها أمري فتكتر من الأمر هنا بندها إن الله ما يكون تسوى أفعلك الأمر كيفك كيف أتنيرا وكيف أعجبا كيف أعطيه وكيف أعتقبا كيف أعطيه وكيف أعجبا ذكا من إتحادة أنا أعجونا شعبها لا تجري كيف من يتجر الكيف كيف من يتجر كذا كيف من يباكي كيف من يتجر كيف من يتجر كيف حدثنا وإجيني أن يتجر ko a gaji ya kai kuɗin nan. Ke sa aka ce baƙin ciki biyu ke da jikin mutum. Amma in kai tartibi a kan ɗaya sai Allah ya yi maka ɗaya. Baƙin cikin abin da za ka kara a duniya da baƙin cikin abin da ke damun ka a duniya. To in ka damu da baƙin cikin da za ka kara a lahira ko kake ƙoƙarin Allah ya yi maka da lahira to sai ya haɗa da na duniya. In kuma kowa in da lahira kake sai ka samu daidai a duniya wanda har abada ba za a samu daidai a duniya ba. ba wani mutum a duniya da zai samu daidai daidai ka shi ne la khawfu wa la huzun shi ne daidai duk rayuwar da take da khawfu da huzun to ba ta da daɗi khawfu tsoron jan biki tsoron jan rashin lafiya tsoron jan tashi tsoron kaza tsoron kaza huzun da kuma ba rai da damuwa kan kai fata ma kan mata ka fata ma kan mota ka fata ma rai in ka kira ka ta amsa ka fata ma rai ka ta ka dole a duniya ko kuma ta sa ɓata ma rai da ya ta rayu ko ko ta koma daji sai ka ɗauko ta ɓata kan ta rai ki sai ta alamira Allah yake abu dole aljanna la khawfun alaihim wa la hum yahzanun to kaga bambanci rayuwar aljanna kenan da ta duniya duk daɗin duniya ke haɗe yake da khawfu da hujji to sai ka ji tsoro sai kuma ranka ya dace Allah ya ta ba ta tsoron komai shi zai tsoro babu ko ba da shi to zai ta duk ina ce kan yi abin shi shi ne ce wa tamimma biha sha'ati ko kuma tantara wato abin da ke da ke damuna a cikin shi wato al'amarin mutum wanda yake fasata na shi wa kullu biha za'ihi ko kuma wato inganta ko tantata abin da yake a fakkamawa ka tantara biha sha'ati ko kuma ɗaukaka كان دي وتجنى كو أبنى لتجنى كو أبنى وتزكي بها عملي كأرك في ألفنا وتلهمني بها رشدي فتنفع من سريعك ومن سريعك وترد بها ألفتي فكما جيد ألفتي تعدينا بإتا فأكون لي بها من كل سير فقالوا لي بذكر أبنتي اللهم يسألك الفوز عند القضاء ألا إما ركنت الربوت لوك ثم تكي هكنت كأني هكنت الليالي ومثل الشهداء فقد كنت هكنت تهيلي وعيش السعداء وكما رأيهم ما تأذي والنصر على الأعداء وكما نصر على السمسية أنا عديتي إمام مسلم يريد فيتي باستناد الصحيح لأن الجمهور الذي تكرم تأذي كل ذي يريد فيتي باستناد الضعيف ضعيف لأن بني كان تعملون أعداء حتى كما أجيب بجمعات حديث مسلم يريد البخاري لأنه كده أنت كرمت عن الإسناد التبعيثي يكون يوم يوم إذا كنت ما يبقى تعبد كل عن يقول هذا لا ما أنا وقت الكافة أم الكافة بعدين بديك فكرة يوتي بجدك من مقاماته إذا جمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ومحاضرته إذا محاضر ينسى وكتبه إذا كتب ينسى وأدئيته إذا أدئ ينسى ومحاضراته إذا كم مجرجمين إذا مكان يتسلنا هذا إذا مكان ينسى إذا مكان ينسى وأزيده da alƙawarin da ya kulla da mutane iri iri ne ma la khilafa wanda duka ba sabani annabi da galabi zalika martabatan ya sauka a wani matsayi la yuqatu bi najawri da wani ne yasa kasanta shi da annabi ba wa jaza fi ha sabatan kuma ya rabaita da rijayi ya tsora ka ba a cikin masa ba la yuqaddar qadaruhu ba za iya kaddara matsayinka ba قد جرأت أن تذكر من كلماته بكلمة التي لم يسبق إليها wanda ba riga annabi samun wannan ba wala qadara ahadu ba wanda zai iya samu shi ko an yi kariga min qabilihi ya wato ikriga ya karkada ko ya kwata ko ya ida min qabilihi daga kafansa alaiha akan ta qaulihi abul al-waqi ko na ta dai wani kaga ana yake kenan shi da annabi ya kaga da hamiyar ya ilmi kuma ya kai zabi ومات حتى أنته يا متو حتى أنته فتياتك كاد بك سوى كنت يقول لك هذا من دون أنت قال لك متو يا متو كما هو أن جلالي لا ينجز المؤمن من جزر مرتين رأى كذا المؤمن سيدي على أنها عندما ما تلقنا في النساء والسعيد من وجد بجيله لأرجو في يولي على أسئلة أسواقه فيها اسناد التدعيم عند موقوفه لأسماء عبد الله بن مسعود كيف تحملنا كان يعرف فيه أولا كنا كل ده إيدي ينبغي يقعد كده ونسى لا تتفوق ولا تتفوق ولا يجي سيرة غريبة ليس ما تسعيد كيف يمنع في أخواتها تسمى في أنغلنسا ما يدرك الناصر العجبة ليجيبها غير بعض المعلومات ثم ضمنها أكثر أكثر الكلام ويذهب بهم تكثر كما يجب أن تفضل في أدام تسمها كما يكون في كتن في جسمانك كما جميع النبي عليه وقد قال له أصحابه ما رأينا الذي هو أصح منك وإذا جميل فتاها لما جمع يتفكر لقائفر ومقائفا هنسل كمركبا فقال سيدي وما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين لما يسعى بلد فيك فصاحة بقى لا أن تصدع القرآن ده هل سينا هل سلارتي بلسان عربي مبين فقال مرة أخرى وانت ما يتنادي صدقين أنا أستاذ العربي من كل الأربعة فصاحة بلد عني من قرآن سوري وقرآن ما تسوي فنسعت في جميع تعجل كما ما تاتي حسن جميعا كما ما جيت الإسلام صدقين جدا رابع برامج المؤذن الكبير كنت عشان مباشر بن قبي معلومات انت مبروك فما ده هاي كان يبقى بقى السنه من الفوائد ومن باقي الفوائد جزء من النفس نعم فجمع عليه ان تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد قوه عارضه الباديه وفي كرف بجيء بكلمه من مكان قوي iya jiya yana magana suka ɗauka a tsawon kella ne ya jazalatu ha da kuma wato zabbakan magana mai ɗaukan hankali ونساءة ألفاظ الهاجرة وكما واتو قريرا كنتيجة متعنى بري إذا كان لكي أن بري ستجاسك فصاحة بري إذا كان لكي أن قوي كما سيجيه ومجانا إيرن فاكي suka ga sun ga cewa kuma kamar ma shi na a cikin jiya zaki sallallahu alaihi wasallam wa ra'unatu kalamiha da kuma tsayin maganarta ila ta'ayyid ilahi karfafa wa Allah allazi madada bil wahyi wanda wahayi ya karfafa shi allazi la yusitu bi ilmi fi badal wanda mutum da zai iya koyaye ilmin Allah ba shi ya dace وقال إن معدد في نفس حاله shi da adabin tana wasafa annabi sallallahu alaihi wasallam take kullum mantiki mai dadin har mai dadin magana mai kayatarwa lokacin saurari muslim daki daki lalla dalla kulla kulla jari jari la nadarin baya daura hanke da madana wala hadarin ko baya ciniki da yawa فأن منطقه خرجات مهمة shi yana magana sai ka ɗauka abin yiwa ne aka shirya wani na bin wani kenan ko kamar shirin sauri ya kwana jahira sai yana da zargin murya hasinan magana kuma yana da ƙarfin murya sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dai dan mutum ya karɓar wannan a fasali hadisi yin ba da dama mun gabata a bayan cewa ina da dalilin da kalle da abin da suka kamar na imamun bayhaqi da Allah ya kara mana san annabi ya kara mana tabbatuwa kan sunnan sa da aiki da shari'a da yuri da ta assalamu alaikum wa rahmatullah ta ta ce ɗaya a yau da su ko dai su ta gani wannan yake don Allah ma nan kwanciyar da suke annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zo ni sahabi a tantarar da suke zungure su da kafa yake gyara kwanciyar ka yana kwanciyar yan mutum don da kaji Allah yana ambatan yan mutum sai ka tsere da shi a ba man yanki mu kubban ala yajin bi ahada an man yanki kariyan wa hal yakubban ma fi nar ala yajin aw ala manafirin illa hatta ibi an sanatu wani za ta ce zuwa da hali la yakuna inda Allah wajihan mai fuska biyu ba shi da suna a wajen Allah shi ne wanda zai je na ɗaukan da wata fuska ya je na waɗancan shi ba suna da shi ba bid'a ba ya ji da sunan bid'a sai zai ya koma bid'a ya ji da ahli sunna sai zai ya zama ahli sunna a gona an ta ta mahala ranar da yan bid'a suka gano yana zuwa ga ahli sunna yana ta shi ahli sunna ne ranar da ahli sunna ko suka gano yana zuwa ga yan bid'a yana ta shi yan bid'a ne to sai rasa ahli sunna sai rasa yan bid'a ka rasa kaya guda guda in bid'a za ta yi bid'a guda hakki sai Allah ya ganar da kai in sunna za ta yi za ta abin da zai faru ya faru ba abin da zai faru babban abin da zai faru shi ne musammanin su ko kuma da Allah ya koranta sai abin da ya mu karanta an mutuwa da yake ba mu tsoro tun da za a mutu dole to shi da zankara tsoron mutuwa zuwa rafa da wani abin da za a ba mun da ce abin tsoro ba me za a tarar in an mutu wanda mun ta mana da hankali wanda yake abu ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi ya hana shi mukarratu jin da isa'adul kalam da kuma al-ittifaq kan fatu kalam wata abubuwan guda shida da annabi hada cikin sallah ya hana wayoyi irin mai wayan bila ya hana kuma tsugunne irin tsugunnan kare ya kuma hana irin tattace irin tattacen zakara ya hana buruk irin burukul darir ya hana kuma sun taɗa dama tsaye sun taɗa hawan zaki suna nan duk waɗannan sun zo a hadisi ne na suka kira ya ana kada hannu haka kafin ta ya kamar da zai kuwa ke yi da jonarsa. Wanda su malin tambaya ta suke na ga waɗansu daga cikin ɗalibai masu koyon larabci suna amfani da waƙoƙin larabawa irin su imra'ul kai. Kuma na san cewa armani. To mu masu koyon turanci za mu iya amfani da waƙoƙin turawa a albin nasu don mu ƙware a yaren su. Mu tambaya kamar yadda ya ce fa. Kana koyon larabci sai ka je ka karanta imra'ul kai. yana barna yana kafar gaza kuma kana karantawa to yanzu da kanki hijira hijira ila yakin fa ya ajaba min kulli hal mutahammida kaga ka karanta wannan har zuwa inda yake faɗa abin da ba daɗin ki ko malamai da muke karatu a zaure suke fassara mana da muna yara mu je nan da sai a tsore ni kun san da akwai na da tsarin karatu yana da kyau in za a yi su a za a yi sai a tattafi ɗalibai an riga a tattaro maganganu da suka shafi mata da su kan yanzu tunda wanda yake kafiri ne yana jin jiya yana gune ya raka imra'ul kai a zamanin jahiliya ne sai da aka za ka koyi larabci amma za ka guda ka idan yake ta ce duk kenan masu koyon turanci sai su amfani da wakokin turawa da al'adu na turawa da tafiyar na turawa tunda suna koyi ba a ciki don su iya turanci ba don su ba kar ba kamar da kowa masu koyi larabci suke karanta ma'aikar imra'ul kai ba don su zaɓi imra'ul kai ba don su koyi larabci irin na imra'ul kai an da yin ya kore ba wato ai abinda malamai suka ce koyon larabci da koyon kowane yare ma suna da dandamali yasa ibn taymiya yake duk mutumin da ya kokarin koyon wani yare kayan madabarta ba larabci ba to ya kama hanyar munafunci ke kamar da ya bayan yaren babarta to yare na biyu ya zama na annabi ka koya Ake duk sauran yarurruka na duniya kuma ana koyon su ne min babu a fita a min lafi. dan ba kare kanta man ta'allama lughata qaumin amila min makarihim kalma ce yake ta da hadisi dan wanda ya koyi yaran mutane ya fi karfin su ya fi karfin su kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabi yake koyo rubutu da karatu na yahudi ya ji a kwana goma sha shida ya gama karatu boko a hannun yahudi ya dawo al'amin al'am sakatare general na majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam zai bin salim ya yi karatun boko a kwana goma sha shida ya digiri ya masar ya zama duk wasu da ba ta rubuto annabi da yaren hibiru zai karanta zai rubuta kuma zai kare ka tattauna ya iya a kwana sha shida ya kaga kenan koyon kowane yare ba ne fi amma sakan nan ya tsinka ya zama larabci na uku suka koyi turanci saboda yanzu da larabci ake yada alkhairi a duniya da turanci ake yada sarri to inda kai turanci ba sai a ji a kulla ma sarri ana kusa da kai ma ana sarrin baka tuna ba saboda muna koyon larabci da turanci don mu iya larabci mu karanci alkur'ani da hadisi mu fahimci sunna mu fahimci mutakan da aka rubuta na addini kai duk abin da za ki an fassara shi kare ka iya larabcin ka da kanka eh da ake an fassara abin da turanci an ba ka sana ki wanda rani mai fassara hala'ilu mai fassara kafin mai fassara isra'il mai fassara yayin mai fassara wajen fassara ma ya karna ina yin Isra'il da aka fassara a kan sa a ce annabi ya ji ya tarar da Allah yana sallah sai ya tsaya sai da Allah ya idan da sallah ya tafiya suka baita cikin da lalibin da aka fassara aka yada a cikin jama'a Isra'il shi ne a yi a cikin da lalibin ma kuma karnan ka zo yi suna da aka zuwa annabi Allah ya maka da ɗauke ka sai da na ƙasulu sai da na ƙasalu sai na rasu da jimari ya Allah ya isa ba da iya Allah da ba ina mani da irin wanda na san muna yi muna yara bane yankan muna yara mun haddace su wannan da aka fassara Allah ya shi bane ya mun ya ga don wannan ne muna yi ni da mun da ayyukan da la'ila sauraron na haddace su daga farko har karshe ni ma Allah ta ta ni sai da aka fassara da sunan gwamnati da lada shi bane ko da yana yi ta haddinsa ba da la'ayi ta yara sun da muka suna cikin da yana karanta bane ko ba wani sai da na kafin da sai da na kafin idan haka abinda za mu ci a takaice in zai muka koyi harshen larabci ba tare da ka ji daɗa ba ka koya ga su da kama turhari wannan littafi ne da sun tafi yanzu ga hanyar jin rediyo jin jin labarai karanta jarida ba ma yare ana koyon ta hanya uku karanta ka'idodinsa sauraron sa daga wanda suka iya ta haifafin ko sannan karanta jaridu wanda suka ɗauke da kamar za ka iya koyar yare za ka za ka iya karanta sai dai in zai yi a kauce kalmomin daɗi a duk da ake koyon yare a yi zai fi mutunci ga addinin ka da makomarka na ƙarshe wannan yake an ce imamu zai yi bai aure da Allah to ya aka ake ce mata Abu Zakariya ya imamu ya kara ce mata Abu Abdullah an ce mata Abu wani ba sai ta haifa wani ba inda kuntum ya ta haifa ayyukan kuntum Aisha ta ce mata Ummu Abdullah ya ta haifa Abdullah suna mai laraba suna iya ma alkunya shi ne sunanta alkunya ta sunanta sai da kaji kowa ba a kira ta da wannan za ta yi ma alkunya ce هذا اللي فيها يمكن القية من الكلب a hadisin ba a cire mini ne a ranar da bi sahihi ne yana cikin tarihin bukari yana cikin tarihin muslim a to akwai satin da wuce na yi bayani a kan cewa security sun je gidan wasu mutane guda uku ɗaya malam majisu muhammad majisu iliya wanda ɗaya daga cikin majalisar ta'awun ne da kuma mu'awiya na fi baba maryam baba ya kusa baba yaro ma'aura baba yaro don kuma maryam baba yaro mai labaran nan a jamus wasu ta dawo muka ce a kan maryam baba yaro da kuma shi alhaji jalla damagun wanda dan damagun ne damagun cikin kasar yau da suke kenan wanda gidan da yake a nan wajen wajen wajen din nan to bayan mun yi bayani a wancan sati cewa an je an kama su kuma mun je mun samu darakta na yau ko mun ji labari an gaya mana cewa abin da ake tuhuma su kawai sun fita da yara yanzu sai su karatun allo da an yi bayanai a majalis da makarantu an sanar da mutane cewa wannan ba laifi ba ne kawai zalunci ne a ce don an kai yaro karatun allo wata ƙasa ma an yi laifi karatun allo a afirka kanan ne ana tashi daga nan a je nijar a yi daga nijar ana zuwa najeriya a yi daga najeriya ana zuwa nijar a yi haka ƙasashe duk da ake jin za a samu karatu akan kai mutane musamman kasar Mauritania wanda duk Afirka kuma iya cewa duk duniya ba inda aka fi iya karatun allo duk duniya da ba har yanzu kuma ɗan kasar Mauritania su ne malamai a duk duniya wanda suke karatu ba ta da lissafi ko wani iri duk kasar a allo suke rubuta shi da kasa haddace alfiya a allo suke haddace ta mutane a allo suke haddace ta shahara a allo suke haddace ta babban malamin ya taɓa zuwa kano mai shan allo kan ce duk kano da malami dukkanin da wa alamu yake fiyarsa wajen yin rubuta ne kan yake duk zai mai da kan wajen sa'udiya wajen sa'udiya ya zauna a sa'udiya yana tafsiri a mamasallaci kaya buga lissafi kowace ne duk kalmar da ya ɗauka ta lantarki ya kama su kaya ne shi ne rubuta adwa'ul bayan fi idahul qur'ani bil qur'an rage da dubban malami a Saudiya yanzu haka akwai wani kamfutun suna yana na Bukhari kamfutu a masallacin annabi yana karantawa karatun su komai da kafi wannan wannan lawali da sani da ake da amet ke rubuta ya komo a fasiri ya fara rubuta ma ta haddace a kirina a allo albirga a allo qur'ani komai da ka za ta haddace malanta a gurin shi ne za ka duba lissafi haka suke karatu za ka sun saba da wahala suna da tsananin sanyi suna da tsananin zafi kuma suke ji suke cin abinci ruwa da muka kolon kimi suna da ruwan ya tashi da farko goma an ka je kan bara kawai ake cirewa daga cikin miyar a yanke a kan abinci da asuba an zo tashin da ake na dare wanda yake kuma da na asuba da ake yi wannan wutar da ake kunna wata ake kewayewa ita ce za ka ciro cirinka daga cikin buhu ka dubba ta shi ka zura ta a jikin tsinke ka haka a cikin mukunin ka ɗan ƙona shi ka haka ka zaka sai ka fi hira kai kare shi wannan kananan ke in kan yi kama lokacin ya ka tafi irin su dalgan ga kalmar rana ga zafi ya ka tafi gyara fulawarsa ya ka je ka sanar da wanda ya rubuta Qur'ani a kirin har ya rubuta Qur'ani goma wani ma ya ma daina karatun amma gana sai ce kai zai karanta ya haddace ya haddace ya haddace in da hannu kasa sai dai a maka bango bango dai a cikin sa bango dai a bayan sa dai suna muka fi ya bi nan nan malai gangaren ka fi gani ya ne gani suke kallon a jera ne fi bane dan ka dauki yanka ka kai su Burtaniya kuma ya gudu sai da zai iya zama a Burtaniya ba suna da tsananin gani suna da tsananin sanyi suna da tsarin karatu mai wahala amma dai ana yi kuma aka fi haddacewa to bayanin da aka yi a kan mimbari a cikin gidajen rediyo a jaridu a kaza ya ta da hankalin hukuma sai an da aka kai da hankalin kowa zai kai da wannan ya sa ainihin wato jiya muna nufin sai da wasu ɗan uwa sun zo sai biyu suka same ni cewa mallam ba da yara ta zo na Usman bin Affan ta ce ana kan ana rubuta biyu ta ce ta rubuta biyu dan uwanta kuma a kan wanda zai je rubuta biyu malamin sai da na ɗan waya muna nufin na buga sai Allah ya fi sa'a dubu ɗaya ko su su gaya malamin ne. Ya ta nake su suna ina yake suna Lagos yanzu an kawo su ɗaya ko za a ɗauko su a daren jiya kenan za a kawo su Kano an ce an tafi amma a ɗauki wanda zai je ya je ne. da muka ce kamar karfe ne ce kamar karfe ba sai suke jin za su tashi za su je tara na gari nan airport za ku zuwa kusan tara muna kan airport muna sauraron yau aka ce duk zuwa yau da zuwa kan gaba da safe za mu biya ta abuja to yau da ta safe muka samu labari suna tafiya muka je a kan aka tsaro daga nan aka zarce security suka zarce da kusan wajen san gidan gidan su na kai da mutum da muka je can a kan duniya ai tarihi to suka ce a samu mutum biyu sanannu su sa hannu a kai sai inda a gangi na sai gudu ko za a kama domin da mala da muka sa hannu to an ya gudu a kama ne ina zai gudu a gani da shi ke nan yanzu da abin da muke magana malam muhammad najib ya koma gidansa cikin iyalansa kuma na gidan da damagun ya wuce ya zai iya yanka kan damagun don kuma an ce yana da iya tsohuwa kuma ta damu sosai kuma ma na dubba da tana ta fika ana kallon lafi ta ke gaɗan ta Allah ya dawo mata cikin gida kuma ma har yau yan yanka kuma wanda da yara sun je sun dauki dan ɗan su gida ne sai da aka an tafi idan abin da muke gudu Najeriya za a kama ta a ƙarshe a rasa tuhumar da za a ba ta sai a zo a tafe ta sun zai muda abin da aka aka aka aka ji aka mutu a yau ta har wata shida da ƙarshe aka ji aka tafe ta da a ce ya yi komai ba ita har ta fito cikin nan da ake gane sun ta ba ka ga da an ɓata nan lokaci an raba shi da matar su sai an kago amarya ba suka da mutu za mu fito da kuma da mutum mai kago amarya da yake yi na baki da an ce ke gidan iyalansa da matarsa da ikatarsa da komai da komai su na rayuwarsa ya tsaya kuma an cuce ba ta kasan duniya nan da ake dimokuraɗiyyar gaskiya sai an biya su yamma na tashi da kuma ya za a yi ma a kama ta ana neman laifi duniya na ake sai an gane sun ya ke kama ta dan bincika ka dan kuma shi kenan wannan ko ba ne ko a kama ta ajiye ya ta neman ne in ba a gano da kuma ta take ta ce an gano za ta bane inda wannan sharrin ne fa Amerika sai amfani da shi yanzu ga shi kai Bulaya ya abin da ya zuwa wa majalisa Ingila cewa kadan ya kai ta makamin kare dangi ya kai ta Amerika da Ingila duk ya sa ƴaƴan da suka dinga ƴaƴan Amerika suka dinga amai da gudawa suna gawayi cewa kadan ya kai ta makamin kare dangi kai ne ko jira ya harba haka ingila majalisar ingila ta sa hannu a yaki amerika ta sa hannu a yaki yanzu an gama yaki an ce su nuna makami babu duk na nuna cikin akan ƙarya ta gina irin wannan usuli ne za ta ɗauka sai zuwa kama ta a ce wai ana jin za ta yi ga hana shi ne su yana zuwa hannun wani ne ji ake lokutuka wannan ne aje ta ake a nemo ne kuma ina ko ne ya ta ce ka to wannan muke cikin tsoro mun san wannan ba ne idan ta kun ku cikin Najeriya muna da lawa ya ku cikin cikin nauyin da muka gara da shi akan wannan magana Allah ya saka malaman ta da alkhairi tun da abin da ya faru ba wanda ya dace kullum zaman da ake kana a gana da yanka a buga yanka ne a ɗauki yanka a yi ranka saboda in kana da kai a kama na malami daya da kogin fatali suka gaba a komai da a motsa da a yankin da ta an ba su kofa kuma gobe sai su kara daya sai na yaji a ajiye ko ta gida a ce da kai zai za a fito ta sannan ka ga karatu ka nauta shi da yaya to Allah ta kale mai alƙawari shi ne gangami a kotu wanda an zuwa sun je sama da ɗari biyu Allah ta kale shi da alheri sun gina gangamin dukkan nomi da lawan mun ta ce na gangami lawan gwamnatin ta ta ɗaukar nomi ne sukan ليه ليه ما ليه تحصلي طب انت قلت لي ليه ده انت جاي بتقولها يقول لك انت بتاع مين بتاع كراسي شوف انت فكرة انت ليه كنت لازم عمال تقول هنا يا بابا sun je za ta sun shigo ba Allah sun je ana mutabara da su ana bijet da su sha ba Allah wasu je inda sun ɗauko ingilanci wasu je Amerika sun ko Amerikan ta inda za a shiga a duniya ana karatu ga har ma suna zuwa dakta suna karatu su kawo su yi su haɗa jikuna su shigo da makamai kowa yana suna ana zuwa da makamai kasanta ana yi musulmi da a yana zuwa su take neman mole da su zamani na kwan wanda suka ranta musulmi ba iyaka ana ke neman mole ko wanda ake jin zai da shi za ta samu to kuma karatu zuwa ko ina a duniya yanzu aka fara tun da za a jona duk wanda aka samu ta furta mai aminci mai inganci mai lafiya ita ba hankali za a je a yi karatu ko a ina ne a cikin mutum biyu ko mu kai da su je su dole da akwai abin da Najeriya su dole ne da kokarin dinki ya da yana da irin ranar da ta samu har yana da gata a gida gatan ce masa ya ta karatu wani gane ya ya samu wani yana da kokari amma in yake da cikin masu kokari sai ya kara kokari har yanzu da ake kai yara a ɗauke da a kuntuce sai da mutum babarsa a kai shi gaba a yadda yana dara da kansa isi da kansa kuma ya nemi karatu da kansa kaga kun ga wannan duka wato zalunci ne aka yi an zalunce su ana da su da iyalanci Allah ya saka mu a ƙarshe da abin da za a kai mun banza da wajen da a daily trust sai za su dinga kai da kan dukkan san mata kana zuwa suna rubutu su suna tafiya da haka haka ne kuma za su yi kan da abin me za a kai su an kira su ma za ku zalin ta sani ba za ku ce ta sai da za a ce jin barni ana wasa da shi ana wasa da shi a karfe don zai mutu sunna gare ka wata ta ta kawo ta ce ka fi na cuce ka sai a ce ta aikin shari'a zo kotu sai alƙali ce na ɗaga wata shida in mutum tana gidan iyalan ta dama sai a sake za ki an ɗaga daga haka sai a yi a yi sai in kana so kuma ka je ka nuna mun sarkar kana da sarkiya na yi ina masa kuma da ka yi ta da haka da haka da haka sai abin da su yi ka ga an zalunce ka hawa biyu saboda haka abubuwa da suka ba da tasu gudunmawa na addu'o'i da wanda suka ba da gudunmawa ita kuɗi wajen ciyar da iyalansu don an sanya wani yadda za a kula da iyalansu musamman shi malam muhammad nabi cikin da mun san sarkuwa ne almajiri kuma yana da iyalai yana da iyalai mata uku ga mahaifiyarsa ga yara dole ne a ci gaba da ɗaukar mai sa da kuma dama shi ne ɗan kwantaka kuma shi da ta samu da tunke a ɗaukar masa nauyi har Allah ya fito da shi Allah ya fito da shi da zo yan uwa su da yan zubuda da sauran su wajen motoci goma sha an rasa ta har yi ɗaukar gidansa kuma yara sun fi yawan makaranta da ɗaya sura malamin suka taso da ɗaya suna masa murna da ya fito dan nan an kama ta saboda Allah ya rana fito ta izzat muka yi muka yi sai da haka muna fata Allah ya tabbatar da mu a kan hanya da wasu mun kawo da ruwan da mu sai ma ya yawa sai an kama mu Mr. Abu ya zo kan da tukun. Da ana nan ta ce a kama ta yau. Har sai ake kama ta ta ce ta ce a ce. Sai haka mu ta addu'a. Hanyar Allah ta take addini haka yake za a gamu da mace ne iri iri. Shekul Islam ibn Taymiya ya taɓa wata magana mai muhimmanci. Yace ma ya kuma ɗabi a aja'i. Ana jannati wa bukkani fi kadari. Ainama ruhuku sabiya mar'i la tufarikun. إن قتلوني فقتلوا شهادة وإن حدثوني فحدثوا خلوة وإن أخرجوني من بلادي فإخراجي سياحة ابن تيمية يا نفسي أنا ذاتي بني ما حدث القرآن ما حدث كتب الله بيسمى جعل الله عزيز ذاتا كل الجوانا كأمن لك إن كان في الدين جئنا لك فيه جوانا كاتنا تاردني لا تتاردني إن كنت ثورني ثورا جعلت من سيدا وخلوة sai zai ta kula ya ce da kun lissafi ai kun kace ne kusan da kuka yi shahada da gogon Allah ya dan ta hidiyo kun gida da gida ba da hakki na ba kada ka kada ku mun yin bilani haka ce ta an kore ka ka yi turaji siyaha kare da yau zai ta buɗe makaranta a wani gari ita ce a cikin wannan kuka da daya ku kace ne shahada ku ɗaure ni da kalwa ku kore ni kuma ta ta kasar jiya su gaba da karantarwa kuka ga abin da muke yara kina shi ne aka ibn hajar asqalani ke faɗa yake da zaman ba a gida da zaman ba a kan ciki da zaman a lokacin tafiya duk sai ne a gurin wa idza diyadu tanakkarat safartu fi talabi ma'arifi hajiran li diyari wa idza aqamtu fa mu'min fi kutubi fala anfaqu fil halayn min attari kuka da gida ya ga hutun da littafin muna gida da littafi muna da da littafi a lokacin tafiya da littafi yake a zaman gida da sauri da ko ina duk ɗaya a guri mutukan littafin yana hannun mutu alhamdulillah sai mu saka yau sai aka muna fata Allah ya saka yan da alkhairi su kuma Allah ya sa mu gida suka je su zama kankara da zunuban su Allah kuma ya sa wannan wato abu da ya faru da su Allah ya ba su lada a kai da na mun yi za a jarumce su wala madu wannan kun bi sai من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وذكر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته